والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقي ولا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المختوم وهتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواس قلوب الأقداب فريد داري على الإدلاج هتم الأتميني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق ورضي الله تعالى عن كل من تعلق بأزيال أهل الله من قاف إلى قاف يا همة شيء اهدر لنا بهذا المهدر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يوم من زمان سبعين دبقي كانوا كنا shine izu kowane gari akwai abin da Allah ya rubuta mata izu kenan buwaya shekara saba'in da bakwai dinnan kuma shine shekaran shehu ibrahim ba saba'in da biyar din da ake faɗan ba da bakwai ne izu ne saboda ya ce manzala ya ba shi labari zai fi mahaifinsa shekaru to kuma mahaifinsa shekaransa saba'in da biyar ne ce samitu min fammin man layan ji kwanil hawa na ji a bakin wanda baya magana da son zuciya ya ce zan fi mahaifina shekaru saboda haka 1888 kenan don dama da aka rubuta tarihin aka ce 1900 ya ce la khilafa bayan sanatai ne izu kenan kano Allah ka ka yayi mana hijabi mu kuma da wannan sirrin yadda kake ganin haka da hakan ka leka wani abin ka gani sai a buɗe maka waɗansu abubuwa kuma ka gane eh haka ne a yi abin da kake tafiya a tunku ka zo kuma ka gane to ai kuma Allah yana nufin ka gane wani abin ne to yanzu wanda yake kano nawa ya san kano izu ne eh haifa kowa ne ya sani ba kuma sunan allah ne ai allah ka taimake mu allah ka sanar da mu manzo allah Allah ka sanar da mu manzo Allah Allah ka sanar da mu manzo Allah Allah ka sanar da mu manzo Allah Allah muna godiya da ni'iman da ka mana da sanin da Allah kai mana ka sanar da mu sai da laujudi wa ta'ifatu rabi'a ta'ifa ta hudu hum alladhina in haraqat lahum jami'al hujubi ai mun yi magana akan ta'ifa na farko mun yi ta'ifatu rida mun yi magana akan menene rida ridan min Allah wa ridan anillahi a duk mun yi bayanin wannan sannan kuma ɗa'ifatun raji'a ɗin nan a ohumul a alauna yuhibbuhum wa yuhibbunahum sune wanda aka warware to ɗa'ifa raji'a hum alladhina in haraqat lahum jami'al hujubi sune wanda aka kona aka tsaga musu dukkan hijabi suna kallo hatta wasalu ila mahabbatin zatil aliyya har suka shiga muhabba na zati al'aliyya wasalu ila muhabbatin zatil aliyya wahum hasatul khasa kaga ai akwai khasawa akwai ammawa akwai khasawa akwai hasatul khasati akwai khasatul khasati fahim akbaru rutubatin wannan su suka fi kowa wajen martaba akbaru rutubatin wa ala manzilati min alladhina qablahum suna gaba da na bayan su tilka rusulu ne ai faddalna ba'aluhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa ma'al shuhudi sifati su wa'annan su ne ahalin shuhudi wanda suke shuhudi na sifa hum ahalin rida su ake kira ahalin rida wanda Allah ya yarda da su radiyallahu anhum radiyallahu anhum Allah ya yarda da su waradu anhu su kuma sun yarda da Allah kaga su wahabiyawa su tunaninsu bayan sahabbai ba wanda Allah ya yarda da su su haka suke ba halin wai ka cewa kaman wali haka wanda muke zaton su da alheri mu ce radiyallahu anhu saboda radiyallahu anhu kujeran sahabbai ne su a tunanin su to amma sai suka mance idan wa'incan mazajen sun koma ga Allah ai sun tashi ne daga barin sunan sahabbai kawai daga sahabbai suka tashi daga bari hairun nasu karni ko summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum hairul quruni hairul quruni karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi hauzin kujeran gani ne da imani gani da imani gani da imani to tun da gani da imani ne kuwa to labudda abinda aka ba su na darajar abinda aka ba su na darajar an ba su amma ba za a ba wa mutane kujeran sahabbai ba amma manzo Allah yana cewa akwai mutanen da za su zo ƙarshen duniya wanda aikinsu yana daidai da hamsin daga cikin sahabban annabi eh mazala salama sai suka san mazala irinmu ko irinsu ya ce bal irinku ku sahabban to ridan yana nan kujera ce in ta zo a wancan kujerar ita fito masu radiyallahu anhu kaga za fito a cikin tabi'ai masu radiyallahu anhu za fito a cikin tabi'ut tabi'ina masu radiyallahu anhu za fito a cikin masu radiyallahu anhu domin za a yadda ai sun yadda da Allah Allah ya yadda da su saboda haka a kujeran su radiyallahu anhu ne radiyallahu anhum wa radu anhu sun yadda da shi ya yadda da su akwai lokacin da aka daina jin Allah ne aka daina yadda da Allah aka daina bawa Allah kan in dai aka bawa Allah kansu suka bawa Allah kansu to Allah kuma zai mu'amala da su akan irin yanayin yanda suka bai kamar yanda ya yadda da su to shi ma to ga wani yayi ai ba annabta bane shi saboda haka wannan kujera na hawa ne ba na ba ba annabta bane kujeran hawa ne Allah ya taimake mu وما خاصة الخاصة فقد قال في حقهم وبنجي يا فدا cikin haƙƙin su aidan yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su su ma suna son shi fa hum ahli rutubatil aliya ka gani su ma suna cikin kujera aliya la rutubatun fawqahum babu wata martaba sama da wannan wa fi hadhihi al martabati a cikin wannan martaban as-siddiquna siddiqai suke ciki wal aqdabu kudubai suke ciki ka gani wannan biyu wal mursaluna kaga annabawa da mursalai babi ɗaya suke domin annabta in aka ce mutum ya zamo annabi to an riga an kai level ɗin da ya zamo in dai annabta an riga an zamo annabi to wannan ba roƙo ake yi balle a bawa mutum to amma a siddiƙuna wala a kaga a siddiƙuna wala a kujera ɗaya ne daga wannan daga siddiqiya ne kudubaniya take shiga eh daga siddiqiya ne kudubaniya take shiga dan in aka ce mutum siddiqi to kudubaniya tana cikin siddiqiya ne amma maratib ne hauhawan tsoron Allah da shi ne kake kaiwa wannan to kaga sai aka ce as-siddiquna wal aqdabu wan nabiyuna wal mursaluna li'anna as-siddiqiyatu li'anna as-siddiqiyata domin siddiqiya tajma'ul jami' ta hada gabaki daya ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina to kaga haka ne to fa kullu waliyin wa nabiyun wa rasulun siddiqun duk wani waliyi duk wani annabi duk wani rasulu siddiqi ne kaga ubangiji ya cewa ulaika lazi anama lawa lai min nabi'ina wa siddiqina wa shuhada wa salina wa hasan ulaika rafiqa can قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي توفني وألهكني to kaga an sake kasa ma da martaban saboda islamu shine sharaɗin shigan farko ya zama kai musulmi ne tukunna mumini tukunna salihi tukunna shahidi tukunna tukunna tukunna daga nan ne ake hawa martaban ba daga sama ake yi ba daga ƙasa ne to kaga ashe ɗaurin gida ɗaya da a shiga a gidan ne ake neman kuma daraja to a nan walal akasu babu sun kwe ya ƙulu subhanahu wata'ala fi haƙƙi ibrahim alayhi salam Allah yana faɗa cikin haƙƙin annabi ibrahim wa huwa kabarur rusuli maqaman shi fi kowa ga gani makami a cikin annabawa bayan annabi muhammadu kenan قال فيه إنه كان صديقا نبيا إنه كان كاغني صديقي ني نبي ني كاغني إنه كان صديقا نبيا kuma babu wanda ya kai shi to kaga siddiqiya tana ciki yawa to qudubaniya tana cikin siddiqiya amma ba a gane ta saboda warware ta ita ta fita ne harija ce a cikin tsarin ta saboda tana hango abubuwan da annabawa za su sauko da abin ne eh ita tana tana magana ne eh tana magana ne ne shi yasa ba kowa ne ya santa ba eh an fitar da ita ne daga cikin wannan ya cikin gida ce kuma ga ta ga yadda take ana kiranta ba fasidiqiya jami'atun siddiqiya ta tattare walal aksu ita ma ba sun kuye wa ma mahabatul lahi da haula al akabiri amma soyayyan Allah ga wa'annan manya huwa iradatuhu shine manufan Allah iradatu bihim gayatu ta'zim iradatu iradarsa da su su wa'annan bayan Allah gayatu ta'zim Allah yana yin haka ne don ya girmama su ya girmama annabawa ya girmama rasulu ya girmama siddiƙai ya girmama akadabu ya girmama waliyai ya girmama salihai ya girmama shuhada'u duk Allah ne ya yi haka don ya girmama su saboda haka duk wa'inda annabta ga baki ɗaya kudubai baki ɗaya siddiƙiya baki ɗaya kowa ya samu ne don inaya ta ubangiji ba zallan aikinsa ba ne ya kai shi inaya ce na rabaniya an rubuta ana son ka an ja ka an kawo ka saboda ka idan kana in ka san ya kamata duk lokacin da mutum ya san Allah ya ƙara jin kunyan Allah ne duk lokacin da Allah ya baka wani abu ka ƙara jin kunyan shi ne haka ya kamata amma ba ka yi bankama a lokacin ka ce ka isa ba wannan mutum yana rushewa shine innal insana la ya daga eh shine to shi tsarin da kullum ake nema a hanyar Allah ƙasƙantar da kai ƙasƙantar da kai in mutum ya ƙasƙantar da kai to shi kenan zai iya samun abin da Allah yake nufi da shi kuma ya kai inda ake nufi wal ijlal wa takrim wa tarfi'i da ijlal da karamci da ɗaukaka mutum wa ma muhabbatuhum lahu ka gani soyayyar da Allah yake musu lahu subhanahu wata'ala fa inna ma yuhibbuna zatuhu aliyya suna son yuhibbuna zatuhu suna neman zatin sa ne aliyya suna son zatin aliyya ne almuqaddasa tsarkakecciyar nan la li shay'in ba dan komai ba so na cancanta uhibbuka hubbal hawa hubbuka hubbaini hubbul hawa hubbun li annaka ahlul li zaka ina son ka ne don cancanta ka cancanci in so ka lali shay'in wa hiya la tuqal wa la tukayyafu hankali baya kama cikin soyayya wa la tukayyafu kuma ba a ce kaifa dan me ko yaya babu wannan cikin son da Allah ake wa ake wa ake ake wa Allah akan wannan wa yana ma yaqiluha man zaqaha mai hankali shi yake riskan wannan ya aƙiluha man zaƙaha wanda ya ɗanɗani soyayyan shine zai san me ake ciki wa fi ma'ana haza a cikin wannan ma'anan ne qalil marsi imam al-marsi yake cewa radiyallahu anhu inna lillahi ibadan Allah yana da waɗansu bayi yazharuhum fi bidayati farkon lamari ya bayyana su an gane su farkon lamari ya bayyana su an gane su akwai bayan haka wayar surhun fin nihayati amma a ƙarshe ba yadda za ka yi ka gane sai ka gansu kamar yan iska ne sai gansu kamar yan iska ne amma a farko za ka gansu sun tashi da haske a ƙarshe sai gansu kamar lalatattu an bubbuge su an kokkoma ɗan da su kuma sirrin na jikinsu saboda a ɓoye don ka dinga jin tsoron Allah karka yin zaton ilimi ne ko kuma jahilci ne ma'ana don ka zauna da mutane lafiya eh domin ai Allah yana ko a gwamnati ai haka ne za ka fitowa ma'aikaci kana fitowa sai a koma da kai a koma da kai an kore ka sai a ɗauke ka a wata ma'aikata a gaiba a ce ba a son wani ya sani ko matarka ba a son sani kuma ka tafi a dan iska ka je a mai shara har ka tafi ana ganin ka lalacece ne kuma ba haka bane kana samun daraja a cikin tafiya ko bai to wayna lillahi ibadan Allah yana da waɗansu bayi yasurhum fil bidayati su kuma a farkon ne ba za ka gane su ba waya zaharun fin nihayati sai ƙarshe tukuna ka gane ashe haka suke dama duk aikin nan aikin sa su aka yi sai a ƙarshe tukuna za ka gane wayna lillahi ibada Allah yana da bayi yasurhum anil ammati zaka ga ammawa ba su gane su in kai magana in suka yi magana kai da Allah kyale shashasha kyale wawa kyale kaza kyale kaza ai ta kore shi waya zaharuhum lilhasati amma keɓantattun mutane za su gane su sai su gane wannan fa yadda kuke zaton shi ba haka ba ne amma kawai ce wannan ne za ka ce ba haka ba wannan su ammawa kenan amma wancan za su gane wa inna lillahi ibadan Allah yana da bayi banna bihim an hasatu wal amati an yi qabru hasawa ma ba san su ba amma ma ba san su ba duk an musu a musu ƙwabro fala ya zaharu haƙiƙat ma bainahum wa bainahu Allah ya ƙi bayyana sirrin da ke tsakaninsa da su hatta lil hafazata har mala'iku an ɓoye faman siwahum balle waɗansunsu abin da yake faruwa ko su mala'iku da kake gani hafazatun hafazatun ai akwai abubuwan da ba sa rubutawa kwatance suke ai in ka shiga ɗaki da ka kwanta da matanka ai ba su san me yake faruwa ba alama kawai suke gani su rubuta amma me aka yi ba sani ba saboda sirrin Allah ba kowane abu ne yake rubutuwa ba sai dai kawai su yi question mark ne dai muna ganin alama kaza eh ba ba inda sai a to ko a fili ma haka ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi sallah sami Allah liman hamida ya ce hamdan kasiran wa tayyiban mubarakan fi ba ba mala'ikun bane ce sai ga mala'iku nifin wasala suna malakan mala'iku talatin da wani abu in ji manzo Allah ya tabadaruna ala katbihi fa ajazu suna son su rubuta yawan ladan sun kasa saboda wannan kalma nifin wasala suna malakan mala'iku talatin da wani abu sun zo ya tabadaruna ala katbihi fa ajazu sai Allah ce ku rubuta yanda ku rubuta kawai abin da ya faɗa ni na san me zan yi kuma kalman a bakin wani ne ba a bakin manzo Allah aka ji ba a bakin wani ne bawan Allah ne ya fito kawai maganar sami Allah liman hamida wace hamdan kasiran wa tayyiban mubarakan fihi sai manzo Allah ya ce kai waye wannan kalman sai ya ce ni ne ya rasulullah ya ce laƙar ra'aitu nifin wasa lasuna malakan ya tabadaru na an kaddi fa ajazu kaga a fili ma ka gane kenan to shi fahimtar karatu irin wannan to shi ne abin da yake da kyau mutum ya gane saboda ya san irin darajar da Allah ya yi ma al'umma in baka gane ba sai ka yi ta faɗa ma ka yi ta nisa kai baka san ma me kake yi ba Allah ke yi hatta ya tawaffa arwahahum biyadihi har sai ran Allah ya karɓi ransu biyadihi to kaga wannan shi ma wani irin sirri ne shi ma Allah ya saka alheri Allah ya saka shi da zani ba kowane wani mala'i me Allah ke cewa hatta idza ja'a aduhumul maut tuwaffahum rusuluna wa hum la yufarriduna mala'ikan da ke daukar rai ai office ne da shi mala'ikun da ake turawa mutum kowane mutum za a cire mara rai mala'iku dubu ake tura masa kowane mutum in za a cire mara rai ko jinjiri ne mala'iku dubu ake tura masa kaga sunan mai ɗaukar rai a zara'ilu amma kuma wakilansa ne suke ɗauka saboda haka a ofis ɗin da yake ɗaukar rai wanda yake tura wanda duk wanda za a ɗauke man rai mala'iku dubu ake turawa ma'aikatansa kawai wahumul hafaza wahumul akazu arwa to amma wa ake cewa ya ɗauki ran sannan kuma sai a ce Allah ne qul tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum sannan kuma duka wannan turja'una to anan kuma duka ofis din Annabi Muhammad ne ofis din Annabi Muhammad ne amma sai aka boye saboda Annabi Muhammad shine mai ma'aikatan babu wanda yake karban aikin sai Annabi Muhammadu a gurinsa ake kawo komai da komai tukunna azartar da abin da za a zartar to a nan kuɗin kuma Allah kuma yana karɓar ran shi kuma da kansa shi daban zai su ake kira wannan za ka ji ana ce masu shuhada ulmalakutul a'ala ba mala'ika zara'il ne yake ɗaukar ran ba ba babu ubangiji ne da kansa yake karɓar ran da kansa babu babu wani abu ubangiji ne ke karba to wannan sirrin shine da ka ga assalamu alaika ya rasulullah shine sirrin ziyara wannan ɗarin idan kullum kana yi to ubangiji ne yake ɗaukar ranka babu wani ba wani mala'ikan da yake da hannu a kanka to in ka duba za ka ga ta'aliƙin annabi muhammadu ne jonin da annabi muhammadu ne yake ɗaukan komai hatta ya tawafa arwahum biyadihi fa hum shuhada'ul malakutil a'la shine su ake kira shuhada'ul malakutil a'la wa hum ahlus sinfil ayman min al arshi sune wanda suke sahun dama na al'arshin ubangiji fa ha'ula'i wa'innan hasatul hasa su ake kira hasatul hasa Allahumma ja'alna minhum ja'alna Allahu jami'an minhum bi mannihi wa karamihi bi ja'i sha'aba da tijani intaha ma amlahu alaina radiyallahu anhu min hifzihi wa lafzihi wannan shine to fitar da wa'innan abubuwan su ne sirrori wanda ya kamata mutane su yi gwagwarmayar neman yardan Allah da wannan ba mutum an faɗi abu ka yi musu haka kawai ba ka da komai kana ka yi ta musu kana jayayya cikin abin da baka sani ba wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun wanda suka sani shi dai mai sani afala afa man yakib afa man yamshi mukibban amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim da wanda ya sani da wanda bai sani ba kai baka san abu ba kana musu wanda ya sani ya faɗa kai kuma ka karyata shi to da jahilci ne zai karyata wala inna ma ta zakaru wa sa'altuhu yace na tambaye shi tijani radiyallahu anhu an qauli ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi waye yafi kyautatawa fiye da wanda ya miƙa lamarinsa ga baki ɗaya zuwa ga Allah wa huwa muhsinun shine mai kyautatawa ma'anahu annahu la ahadan ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi babu wanda yafi ya miƙa wuyansa ai wala tamutanna illa wa antum to ai haka ne wala ta mutuna illa wa antum muslimuna ne ai musallamuna al'umura lillahi ne shi ne ake nufi ai kama kala fi kama kala kama kala fi ayatul ukhra wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsinun eh wa man yuslim wajahu ila Allah duk wanda ya mika komi nashi ga Allah wa huwa muhsinun shi ake kira muhsini kaga islamin imanin menene isanin ne ai isanin kuma me an ta abu da Allah ka annaka tarahu ne an ta abu da Allah ka annaka tarahu menene ai maratibul islam din guda uku ne kacal maratibul islam din guda uku ne islamun imanun ihsanun ne to sai ka kai inda ake nufi ka je sai ka samu yadda ake nufi wal wajhatu allati yuslimuha ila Allah fuskan da ake neman ka fuskantar da ubangijinka huwa taujihul qalbi ila Allah ta'ala shine ka fuskanci Allah da zuciyarka bil idbari an kulli ma suwahu duk wani abin da ba Allah ba kamar da baya shi ka sashi a baya duk wani abin da ba Allah ba ka sashi a baya ya zamo Allah ne ganinka shine zaka ji sun ce wa minhum man yara Allah qabla kulli shay'in wa minhum man yara Allah fi kulli shay'in wa minhum man yara Allah ba'da kulli shay'in su kansu man yarallaha qabla kulli shay'in kafin wani abu ya faru ko zai ga zai gane Allah ne me ya faru shine can zaka ji Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala no yake fada idza kanat al aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasirru wa ma yubki to kujerar ne yake magana akai ai eh duk wani abin da na duk wani abin da zaka kalla to zaka kalle shi ne kana kallon sa kawai ka san ga abin da Allah yake nufi da kai saboda haka babu kunkuni shine zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Anas bin Malik yace hadamtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashara sinina nayi hidima wa manzon Allah shekara goma manzo Allah ma qala li uffin bai taba ce mun dan me kai kaza ko dan me baka yi kaza ba saboda ya san aikin Allah ne yake zahara jikin shi wannan shine ta'alimin sufanci shi ake nema mutane su gane a sufanci eh manzala bai taba cewa dan me kai kaza ba ya aike shi ya yi jinkiri ko dan me kai kaza duk abin da ya ce zalika ma qadar lahu zalika ma qaddar rahmanu zalika duk abin da aka yi kawai ya karba to wannan shine cika a wajen bayin Allah sai ka gane la madara babu majuya babu wani abin da mutum zai yi wanda ba Allah ne yake nufin abin ya yi a wajen shi ba an gane inna allaha ya ƙulu sallallahu alaihi wasallama inna allaha la yanzuru ila suwarikum Allah baya duba zuwa ga surorinku wa amalakum Allah baya duba zuwa amalikum aikinku walakin yanzuru ila qulubikum amma yana kallon zuciyanku wa fi riwayatin a wani ruwaya inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah baya kallon surorin jikinku baya kallon dukiyoyinku walakin yanzuru ila qulubikum amma yana kallon zuciyanku a amalikun da aikinku ka gani eh kaga can baya ganin baya ganin surorinku baya ganin aikinku to wannan aikin shi kansa abinda yake tashi ya tashi ne a wani martaba na biyu annasu halaka illal alimuna duk mutane halakakku ne malamai ne kawai ba su halaka ba sai ce wal alimuna halaka illal amiluna malaman ma halakakku ne sai wanda suka yi aiki to a mataki na biyu ya koma da hadisin kuma nan sai ce kuma wal amiluna halaka illal mukhlisuna masu aikin su ma sun halaka sai wanda suka yi dan Allah sai kaga dan Allah kaga wajjahu umuruhum ila Allah ne sai ce wal wal mukhlisuna halaka ko wal mukhlisuna ala khatarin azimi su kuma mukhlisan ala khatarin azimi to kaga yanda abin yake tasowa kenan kaga can an cire wani gurin an dawo shine i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna za ka ga target-target za ka ga ka bar kofa ka shiga ɗaki za ka ga kana kan tudu baka haura ba za ka ga kana tsakiyar ruwa ko baka shiga ruwa ba duk za ka gane a addinin musulunci in aka buɗa maka kowane gwiwa za ka gane ga bambanci ga step domin kowane abin da ka sani a cikin addinin musulunci step ne step step ne innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات haka zaka gani duk kujerun ga sunan yadda suke su kuma zurin su kenan yadda zaka tafi da su a zauna lafiya sai kace zaka faro daga sama baya yiwa daga ƙasan dai daga ƙasan dai to wal isanu fiya isani a nan huwa ma ƙala sallallahu alaihi wasallama ka ga muhsinin ɗin kenan fi ƙauli fi tafsir al-ihsani yadda manzo Allah ya faɗa cikin tafsir al-ihsani an ta'budallaha ka annaka tarahu ka gani an ta'budallaha ka bauta wa Allah shine ihsani ka annaka tarahu kaman kana ganin sa an gane fa'illan takun biyu kenan fa'illan takun idan baka ga kanka ba ka ƙare a cikin Allah tarahu za ka iya ganin ubangijin ne kake mu'amala da shi shine ma'anarsa ganin kanka shine hijabin ganin kanka shine hijabin daga zarar ka ɓace dulun ba ka ko kaɗan ka zame ba faje na gaskiya me mai wankan sabirin wankan tarbiyya yake cewa menene eh na na wajen bacci shine yake cewa ka zama faje na gaskiya saboda hankalinka ba jikinka eh tun da baya jikinka a ina kake yanzu ai ka zama faje na gaskiya saboda haka ka yi ildimashi ka shafe ka kare a cikin abin da kake kai haza ihsanul islam wannan shine ihsanun na islam alwajhatu ila Allah ta'ala wanda mutum yake wajahar da kansa zuwa ga Allah madaukaki wa qawlu watba millata ibrahim hanifa kabi milla na annabi ibrahim hanifa ka zamo haka huwa ma qala Allah subhanahu wata'ala fi haqqi sayyidina ibrahim shine abinda Allah ya faɗa wa annabi ibrahim cikin haƙƙinsa iz qala lahu rabbuhu lokacin da ubangiji ya ce masa asalim asalim ba ka musulunta ba ka miƙa wuya yawa in asalim ne wato da ba musulmi ne kiran ka gani aslim ka miƙa wuya kala yace asalamtu li rabbil alamin ka gani asalamtu na yarda na miƙa wuya li rabbil alamin ka kuwa ai hakan ne anan shine zaka ga يفسر قوله ما ذكر الله عنه بقوله حيث قال لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ko wannan idan ka ce wajahatu wajahi wannan iftitahi salati sallah in ka zo yin sallah kai kai kai iqama kai yace bismillahir rahmanir wajat wajahi lillazi fatara samawati wal ardi wannan kalmar tana ɗauki abubuwan da ba shi da adadi domin kaman kana sake tabbatarwa ubangiji ga ga shi na miƙa maka wuyana duk abin da za a yi na ƙare cikin ka ne وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين idan mutum ya faɗi haka namance akwai abubuwan da manzo Allah ya faɗa akan hakan sosai amma abin ya rike ni amma kuma duk da hakan dai ma'anansa ya fito dai wa umirtu hadhihi al-aya وأمر وأمرت هذه الآية كلها باتباع ملة إبراهيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم أن أمرت النبي إبراهيم يتفع كم وانا كما أن أمرت من ذا لا يتفع كم وانا وملته هو ما ذكر ملة شيني أبن أكا أنبتا قبل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يا كون ركعي إيماني كي ركوع كي سجودي وهذا الأمر وانا أمر باتباعه dan binsa ne huwa tasharifun li sayyidina ibrahima wato daukaka ne ga annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wa qad ala sayyidina ibrahim min maqamihi sallallahu alaihi wasallam alhudu'u an bawa annabi ibrahim kaskantar da kai annabi ibrahim yana da kaskantar da kai cikin lamarinsa hudu'i kenan wa tazalluli da kaskantar da kai hudu'i dai li azmati tajallihi saboda girman tajallin Ubangiji a wajen annabi Ibrahim, subhanahu wa ta'ala. Fama rafa a sautuhu bilgaizi ala ahadin ƙaddu. Manzo al'annabi wa ƙuru ɗaya sai na Ibrahim min makamihi daga makamin sai na Rasulullahi, makamin annabi Ibrahim aka bashi hudu'i da tazalluli fama rafa'a sautuhu bil gaibi manzo Allah bai taba daga muryarsa yayi fushi ba walau kunta fazzan galizan qalbi lam faddu min hawlik ala ahadin qaddun li azamati ma huwa fihi min tajalli saboda karfin tajallin ubangiji da yake kan manzon Allah li azamati tajallil haqi ala qalbihi saboda tajallin da ubangiji yake yi wa zuciyar annabi Muhammadu bil azamati wal kibriyai da girma da buwaya wali zalika saboda haka lam yatajarra alaihi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake faɗa masa irji ila rabbika fas'alhu tahfifa koma wajen ubangijinka ka roƙe shi sauki ka san annabi Musa alaihi salatu wassalam a Isra'i yanda suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai annabi Musa ya roƙi ya nemi ya sadu da ya ga Allah ya ce annabi Musa ba za ka ganni ba to shi kuma sirrin na ba za ka ganni nan ba shi ma wani karatu ne daban mai zaman kansa domin waƙi a farko annabi Musa da ya zo zai gana da rabbul izzati a dutsen ɗuri sina'a sai Allah ya ce wa annabi Musa alaihi salatu wassalamu wa ma tilka bi yaminika me ke hannunka ya Musa sai annabi Musa sai ya ce hiya asaya wannan kalman hiya asaya sanda ta ce ka zo nan da wani ne shine ma'anan a sufanci tunda har ka zo kana ganin wani bayan wajahatu wajahi ne tunda har ka zo kana ganin akwai ka zo da wani abu hiya asaka kuma asan kuma naka asaya sai yace kuma atawaqqau alaiha wa ahushu fiha ala ganani wa dai fiha ma'aribul ukhra sai ce a'a dama Musa kana da sanda baka zo a muhallin fani ba sai ka zo a muhallin wanda kake da shi ba a samu hudu'u ba ba a samu tazalluli ba wannan shi ne ai a sufanci su suke magana sai su to shikenan alƙihaya musa tun da sandanka ne jefar mu gani tun da sandanka ne yana jefarwa fa idza hiya hayatun tas'a sai ta zama macijiya fa walla mudbiran sai annabi Musa kuma jiya je gudu yace a kai da sandanka in aka lura da lahajan ya baka ma'ana kai da sandanka ka gujewa abunka an fahimta to wannan shine dalilin sai Allah ya ce ba za ka gani ba matukan ka zo da wannan ganin har da ka zo waje na da wani to ba za ka iya gani na ba shine Allah ya ce ba za ka gani ba amma ya ce to arini an anzuru ilaika sai ce lan tarani walakin unzur ila jabali فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهر موسى سيكا قال تبت إليك كاغني da annabi Musa sai kuma ya yi idiraki sai ya ɗauki hannu yana ɗaukan hannu ai lan tara ni sau fatara ni Allah ya ce masa ba za ka gani ba amma in ka kare to saufa tara ne za ka gani wannan shine sufanci yake magana shine annabi Musa to sai a ce to lokacin da annabi Musa dutse da gargaje sai a tambaye shi a ce kaga ubangijin aji amsan kuma da zai faɗa na biyu an tambaye shi na farko to sai a ji na biyu kuma zai ce ya gani ko bai gani ba kaji ai ya ce tubtu ilaika tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka ma'ana na zo ba daidai ba amma yanzu kaga ilaika ya ce ba ilaihi ba larabcin yanzu za a gane kenan za a gane a sha nai musa ya ga Allah eh sosai duk duk sufanci duk kalma na sufanci in ka ga bai canza daga ma'arif in bai canza daga irabinsa ba to abin da yake nan gurin haka yake in ka an canza shi daga li'irabi to shine ake samun damuwa amma li'irabin yanda yake haka yake to fahimtar kuma haka take karuwa take akan wanda take Allah ka taimake mu da tsara mana su tufi ilaika ya nuna ya gan shi ba tufi ilaihi bane ai ai ba ga'ibi bane hadirun ne muhadaba ne kuma gashi gashi kuma duk wanda za ku yi magana da shi baka isa ka ce annabi bai sai ya ganin ba amma kuma ya ganin dan ba a sake tambayarsa na biyu ba balle a ji shi yawa to shine yanda abubuwan su sufaye yadda suke tafiyar da lamarin su kenan irji ila rabbika fas'alhu tafifa sai ya annabi Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam abinda yace ya Muhammad wa laqad alajtu bani isra'ila ashaddul mu'alajati na shawuya a wajen banu isra'ila ashaddul mu'alajati mafi tsanani na mu'alaja yake ummatuka la tudiquna zalika al'ummanka ba su iya sallah hamsin ba fas'al irji ila rabbika fas'alhu tafifa wannan irji irji irji sai da ya koma so tara saboda ba gaizu cikin fushi manzala sallallahu alaihi wasallama ba ba bai yi bai mayar da annabi Musa da wata kalma abun nan ba ka gani irji kama kala Musa li azmata tajalli ala qalbi saboda girman tajallin ubangiji a zuciyarsa hudu'i da tazallulin da ya samu wa qada ala jami'al anbiya'i wa rusuli kowane annabi kowane rusulu to an bashi kullu wahidin udiya nubzatun min maqamihi kowane annabi tun daga kan annabi Adamu har kan annabi Isa akwai makamin da aka ɗauko na annabi Muhammad ne aka ɗora masa aka jona masa shi yasa ya zama annabi saboda haka shi annabi ne a niyaba na'ibi ne amma annabi Muhammad shine annabi lana huwa jami'ul muhidi ka gani manzo Allah shine jami'ul muhidi wan nabiyuna wal mursaluna kullum nuqadun min bahri da annabawa da mursalai gabaki ɗaya digo ne cikin kogin annabi Muhammadu digo ne cikin kogin annabi Muhammadu. Wa amma ta jara'u Musa alaihi salatu wasalam bi talabi tafifi zage jara'an da annabi Musa yi neman a sauƙaƙa kana fil waqati nazru ila rahmatil ilahiyya yana kallon rahama ce ta ilahiyya wadda take saukowa ya koma ya dawo sai sake sai sake samun iktibasi ya koma ya dawo rahmaniya ta karu ya koma ya dawo rahmaniya ta karu wannan shine yake ta yi falizalika ta jarra alaihi saboda haka ya tsaya shi kuma ya dage sai ya je annabi muhammadu ya zo fas'alu tahfifa fa inna ummataka la tudiquna zalika irji was'alhu tahfifa irji was'alhu tahfifa wannan ne yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma yana samun madadi ne annabi Musa madadi yake samu na komawa in ya koma in ya dawo sai ya karu to shi annabi Musa abin da yasa kenan ya dinga cewa yi sai da annabi Muhammad ya koma so tara waraddahu ila talabi tafifi wa sayyidina Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salatu lam yatajarra alayhi shi bai iya yin haka ba li azmati tajallil haqi ala qalbi saboda tajallin da shi ma yake cikin zuciyarsa bai iya yin hakan ba inta wannan shine abin da ma amlahu alaina sheikh ahmad tijani eh za mu tsaya a wannan saboda in mun shiga fafiru ilallahi shi karatun yana da yawa shi ma eh yana da yawa yana da yawa Allah ce mu ke mu Allah ba mu ilimin albarka Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya kara mana fatahi Allah ba mu ulumu zawahir wal bawatin bi jahi rasulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أن أشهد الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة دكتور السلام عليكم ناجي الحمد